yau kwanan wata um, kamar yadda kuka gani a sanarwa a flyer yau maudu'inmu zai karkata ne ba yadda aka saba ji ba zai sauka ne akan iyayenmu yayyinmu ƙannenmu mazaje masu iyali saboda a kullum to kuma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da mazajen ke yi mata ba sa sauke wasu haƙoƙi nasu musamman haƙoƙi na da azamu muka ce da azamu wato na turaka to shi ne na ya kamata ɗan jawo hankulansu sanar da su wasu ‘yan abubuwa da ke haddasa wannan matsalolin kuma ba dai shi ne da ciki ba amma yana ɗaya da ciki. Da su cewa ana da ita ita mace wance mata suna da haƙuri suna da juriya suna da biyayya ta yi kuka ko ta ke korafi ga wani ya ta korafi kan shi a tsakar kan shi ne to gaskiya sai dan abin ya fi an kushi na na kiwar an da bakin ciki da kunci to shine yayin da za ta mai da martani ko kuma ta juyo gare ka sai ga juyowan baya yin kyau kuma tsakani da Allah da yawa mata sukan fuskanci wani abu da ake cewa straight. Da safe tun safe zuwa magariba ita ce wanke-wanke, girki, share-share, ta wanke ma yara kaya ta musu wanka. ƙarshe kila ma har tufafin da za ta wanke da goge ni ita kaɗai daga safiya har yamma to amma kuma abin mamaki. Ka sani idan lokacin da abin da aka ta ciyo ka ta motso ka ba ka la'akari da wannan wahalar da ta tun safe zuwa magariba kawai kai abin da ka sani shine ba mamaki ma ba iyaka abin da ta yi ba kenan kila ma ka kawo mata tarin abokanai ko matan abokanai sun zo za ka fara karanta mata kaza nake so ba za a yi za ki kunu za ki yi awara za ki za ki za ki ko kuma ka kawo mata kila mamarka ko danginka duka za ta ansa za ta kuma yi akwai macen da idan ta fara aiki daga safiyan zuwa yamma dan na experience haka agarar mace jijiyar kafanta kenan za ta ji kamar zai tsinke dukkan kuma abin da ka kawo mata za ta ɗauka tun safe nan ba za ta huta ba abin da ke hutar da ya mace yawanci a tsakar gidanta shine fa ta je ta sallah amma maza abin da ba su sani ba shine a ai akan ce yadda fa suke jin sun gaji ya mace ma ita ma sannan ma ita ma halitta ma mai rauni da ba kowane wahala take iya ɗauka ba amma haka take karɓan dukkan house chores ɗin ta tattara ita kaɗai ce ta yi amma abin da kai cin da nake ƙara faɗi abin da kawai ka sani dare na yi kai dai za ka zo ne yasa nake cewa kuna kokawa cewa mata ba sa ba ku haƙƙokinku a wannan da ake kira da azaro ta yaya za ta ta yaya ta yaya sai sa nake to yau insha Allah zan jawo hankulan mazajenmu mu san cewa iya mace tana neman tausayawa tana neman a jikanta a lausasa mata a jibi halin da take ciki yan uwa mata za su ji za su ji a yau suna expecting su ji ina cewa ki gyara nan ki karkata nan karkada nan yi kaza to yau abun na ce bari mu tattara arkalan mu dan canza kullum ku muke cewa kullum a ƙwanƙwashi kawunan mu kullum mu dai mata mu ne mu ne mu ne to yau ya kamata na ce bari mu dan canza mu koma mu kalli iyayen mu mazan dan jawo hankulansu tuni ne wasu ba su san lauye-lauyen nasu ba wasu kuma sun sani suke dangan suke take saninsu ka bace da wahala dare ya yi ka zo in ta nuna ta ce ta ce wash shi kenan tashin hankali ya zo wannan babu adalci a ciki kuma da yawa mukan kasance ne ko da ake cewa akwai wanda suke yin tutsu wallahi a cikin mata masu yin tutsu kaɗan ne kuma ita ma idan ta yi tutsun an gane an ke tutsu kila ko ta nuna ba ta da ra'ayi ko ba ta so to ta ya za ta so jikinta naman jikinta duka ciwo yake yi tun safe ta ɗauki tun da ta yi sallah in ta fita tsakar gida wallahi wata ba ta na gaya musu sai dai da wannan ina ta magana ne akan yan mazajenmu wata in kaga ta zanna to sallah ne ko in tana shayarwa yar ta ise ko dan ya ise ta da kuka za ta zanna ta bada ta bada nono amma kai abin ya tsungulo ka ya ciwo ka kazo ka ce kai dole ka a lokacin baka da la'akari da yaya tsokan jikin ta yaya ita ma tana neman ta huta lokacin take so ta yi barci amma duk da haka muke hakuri ku ba ku yanda kuke so din amma rana guda tana nuna gazawa ko ta gaji to fa in me tunani ne a ranan kuma sai dai ta gaba daidai ba wani ya kuma ya fara zagi wani ma har duka wannan babu adalci ƴan uwana maza babu adalci idan kuma da wani mata zai ta tafi gidan ubanta tana zuwa gidan ubanta matsan da ake samu na kan tausaya mana Allah sarki mu mata uban da uwar a kowace hakan ya faru ya tura ta dan matsiya a wannan daren ya ce ta tafi gidan ubanta ga goyo ga sanyi tana zuwa ta kwankwasa kofa uban ya ji mahaifiyar sai da ta ce ga ta da hawan jini muryarta ta ce da abin nan ɗinta ya tashi haka ya ce mu kishiyar uwar kar ta yadda ta batta ma ta zauna a wannan dare ya ce kishiyar uwar ta maida ta gidan ubanta gidan mijin nata ga jaririya fa karamin haihuwa wurin ma bai riga gama warkewa ba kuma ka zo ga shi ta sha wahalan tsakar gida kuma ka zo ka ce daga ta ɗan nuna aiko ya wulaƙanci ya ce ta tafi gidan ubanta to kuma ta zo gida ba abin da ku duba fa abin mace fa mace fa tana da abin tausayawa ce yanzu duk wacce yanzu na tabbata kun ji shi a zuciyar zaki tunani in ke siya hawan yufe ga jego ba da yan fadayen arba'in ba ga wankin jaririyar menene tun safe a kai ka zo kai in gajiya ma su madara inof da ta shaki bai bata ba fa mai shayarwa tana da bukatan abinci ne da zai kawo nono bai ma bata wannan ba a shi abin da ya sani kawai wannan abu kuma ta nuna ta gaji ya mutum mutunci na karshe ko rike gidan ubanta uban uban ce a lokacin kishiyar ko ta mai dota yana mai dota tana shigowa wani yan kutuman kaza kaza ne nan bai ma la'akari ko ko da mahaifiyar ce ko da uban ne da ya haife ta ya kawo abin da zai kenan wace yar kutu wace ya dinga inda yake shiga ba ne yake fita ba kuma ya ga kau ya ga kishin uwar to wannan wace irin rayuwa ne cases on the ground irin wa'annan da yawa wace fa ba ku baiwa bace fa aka aka baka ba fa ba baiwa bace wanda abin da kai tin kai abin da ka sani tun safi za ta yi duka wani abun da na kira mofin wanki wanki wanke dafa abinci yi ma yara wanka yi musu wanki ta maka wanki ta maka guga ma wata amma da za ta ce ban da credit credit din ta baka san ka siya mata ba ƴan wana in ƙarya ne wani wallahi sai wata guda bai sai bai sai mata su credit din naira ɗari ba in tana son credit to wata kuna ma gurba kake so ta je ta amsu ta bi mazan banza wata fa kafin ta samu credit in ba tana da tana sana'a bane iyaye ne fa gida ko wa ko dan uwa fa za su suke ba suke sanya musu credit haba haba ƴan uwa maza wannan wani irin son zuciya ne kuma kana shiga kana tunanin wai kai daidai kake yi to ina kira ga maza da suke dan da yawanci yanzu auren ana yin shi ne blindly ana aure ne ba a san hakkokin matan abubuwan da ya kamata su soke a kan nasu ba. Duk wannan fa ina gaya muku out of experience ne. Abubuwan na faruwa ni na sani. Yana faruwa akwai wanda fa nan kusa da abun ma dai ba wai ni kirkin ne abin ya faru. Suna hira yana cewa Allah ya kyauta ɗaya na maganar ko kwamfas ne zai siya mai shago ne fa wani ya ce a bashi kwamfas. Wasu wallahi yana ga yana mamakin maza. Allah ya kyauta cin naira biyar ɗin shi sai ma ya fi wani famfas don yaro. Ya ƙare bai yawo yana da kashi ba. Can wai can ta matse mata. na ji kamar in tsaya ma mutumin nan magana to ba ba ba ba gurin da ya kamata in yi magana amma abin ya cije ni kuma shi ne shagon ne kuma aka da nazo yana magana sai aka ce ai hatta matarsa wai siga wallahi na 20 ko na 50 ai kowa za ta yi yadda ta kawo kuɗin kuma ya karɓa ya guda mata siga wallahi ka ku ɗauka wannan reality ne ya faru ne ban san nan shirin unguwa ko suna wasu irin rayuwa ake ciki al'umman Hausa Fulani mu ne ya kamata a ce mun san dukkan wa'innan nauye-nauye kuma ya ce wai yana son ya ga haske ga buɗe. Sai sa na ce yau za ku ji ku ba nake ba da ku nake directly ba. Ina yi ne da mazajenmu kuma zan taɓo ku zuwa kila nan gaba zan abin nan. To, da yawan kamar yadda nake faɗi, shi fa abin da ya sani? Kai, za ka ga abin da ya sani kawai ya sa ya tura mata ciki. Launayinta, awo duk wani menene na ɗaukan cikin ba abin da ya dame shi. Ta zo ta haihu, ina ga a kashi ɗari mu dai a yankin mu nan a kashi ɗari zan iya cewa saba'in kila talatin ne suke abin da ya kamata. Da yawa za su sa cikin, za su yi cikin ne amma duk wannan mace ta haihu bai san ma riga ya ya ce kala ya ce daga jariri zuwa ta kai har yaron ya kai yaye ƙarya ne wani ma na ranar sunan da za a sa wallahi da yawa su ba sa yi wannan ba wai kira ba ne ko ko kuma ba ba ku da musani haka ke faruwa abin da ke faruwa kenan ni sai in rasa shin ni wannan ma ni zalincin kamar na a zamanin jahiliya ma ba a yi wannan ba ka rabota da gidan iyayenta kai ne uwata kai ne ubanta kai ne komi nata komi nata fa kai ne aka cika providing mata a'a kuma har wani abu external an ta zo ba ta zo da tsagiranka ba cikin nan kai kai ka biya bukatun ka san Allah ya kawo rabo a'a shikin ta zamanto kuma ta zamanto ta ta zamanto banza ba a maganan wai wai tana tunanin ya sai mata zannuwa dan goyo mutanen abin da suke yi kawai roba roba ko zani guda daya shikenan wanda tsarin yaron ma ya ce fattaka shi kafin ma a yi arba'in wannan wace irin rayuwa ce muke ciki al'ummar mu musamman dai mazaje da nake magana akai abun yana wallahi yana min takaici yana bani yana bani bakin ciki kuma ka bata credit baka iya siya mata ba a kullum dai nakan sance kuma ba shi da kunya dare ya zo ya ce ƙorafi ne da yawa fa ƙorafi ana confronted ina malama ku rika ku rika dai musu nasiha kaza kaza sai a rika kawo mu irin wannan maganan da azaru fa ba kwaye abin da ya kamata kai kana son a maka abin da a baje maka abin da kake so amma ka barta a matsayin baiwa kana zaluntar ta ka dauki ta san ta ta dauki ciki ta hai naƙuda wani ma farta ya sama tan na naƙuda zai harba ta kalle shi so nawa ake haka so nawa ogo in ta mutu in ta rai in ta mutu ma ya auro wata wallahi Allah sai ya tambaye ka mace matarka ba baiwa aka baka ba amana ce Allah ya baka wallahi sannan da yawa maza a me zan ce abinci dama an yi maganan abinci ko aka ce ka bata abinci idan idan ka ci ka bata ci sha komi duka komi na ta kai ne to wani sai ya ce to menene ai na ba na bar musu masara dama masara ne kadai a cikin lauye-lauye da kuma abubuwan da aka sanya maka akan ginda maka su ciyarwa ne kadai ciyarwa ciyarwa turarenta man shafawa ta kwalliyarta gyaran gashinta kuɗin katinta zuwa unguwa in za ta je kai ne za ka ɗauki ɗawainiya ko ka kai ta dukkan wani abubuwan mazajen mu ba sa yi ba su yi so ku ji tsoron Allah mazaje. Saboda ai a shari'a duk wa'innan abubuwan kafin aure su ake magana. Su ake magana cewa dole sai ka sauke so da yawa abin da nake faɗi maza sun na aure ne a makance blindly suke aure. Hakokin aure fa bai tsaya akan kawai ya ciyarwa ba. Kuma ka bar mata masara. Okay? Shikenan masara sai ta yi kanta sai a ci ta haka. Da yawa haka suke cewa ai sun bar masara. kenan ka mai da ita marokiya dole za ta kira waya ta roki dan uwanta ko ki fita makwabta a nan ne idan ba a dace da na kwarai ba zai ce wallahi abin da kika tambaye shi in shaidani ya zuciyarsa ta tsatsa zai ce sai dai za ki mun kaza ga kaza ko kuma ga nan ba ban nan ba ki za mu haɗu guri kaza da yawa fa mata yanzu na gaya muku mazajen suka mai da su mazinata ko suka mai da su ƴan maɗigo da yawa za ka ga mace da tafkekiyar waya mijinta bai ba ta biyar kuma bai damu ya ji ina ne in ma ya tambaya ba ta ƙarya ta cewa ne to baka ba ta abin da take bukata ba tana haduwa da click na ƴan maɗugo shikenan sun jefa ta in suka ga ke kyakkyawa ce yadda namiji yake admiring mace haka suke yi yau azu azu na ga wani bidiyo da daurawa yake bayani abin ya ya tada mai da hankali wallahi mai gidan turai ke ce mai dai kalli irin musifan kuma da ake ciki ne downloading azu wai wai platform ma ake da shi wai wai idan subscription ma suke yi wai 5000 shine zaka shiga cikin group din to za a ce me kake so yau ga yan wata ta tana da sanin abin ko wai matan aure kake so ma digo ne luki ne ko ko budu yan mata ko bazawarai to zaka zaba to ga sunan a cikin din ma akwai group idan ka zaba ka shiga sai a ce to in kai ka ce you are for ƴan mata za a bugo maka hotunan su idan ka zaɓa to dama suna da napep suna da keke napep da aikin su kenan to ita dama hoton wannan an riga an san unguwanta za a ce mai mai napep to ka je wuri kaza shi already kana ma shiga za a ce welcome you are, you are, you are, a, you are a member ka zama memban wannan group din Gasar wannan yau ka gani ko haka ne ko wallahi da safin nan nake gani hankali na ya tashi wallahi da safin nan dan na saurara daura na magana kina fa gidanki to ya bar miki wahala kuma zuciyarki dama shedani ya ce ki zuciyar ta yi tsatsa zuciyar ba imani idan ka bata da wahala wannan abin ka ai sun yawa sabulu baka bata buraki duk wari to idan zuciya ta yi rauni wata za ta ce mata ke ki zauna kina cin wahala baki ga ɗaki na na canza baki ga waya kan ki ga waye shikenan imanin dama ba ƙarfi za ta kira za ta za ta je unguwa ko biki ko na abu har ma za a baka za a ce to ƴan wai mata za a ce ba a awa kaza ake yi ba su wuce awa uku awa hudu ai awa biyu awa uku you know haka za a ɗauke ta ko wai me na tef dama an gaya mishi ungun zai zo ɗaukan maka mata kai ka zama jaki akuya ka zama sakarai ka bar mai nauyin gida wahala ya sa ta zama ta lalace kuma dama ta zama shedaniya haka za a ɗauke ta a shi ko already dama an ce hotel guri ne muka guri kaza za a kai ta wallahi ɗazu da rake bayani na ce inna lillahi wani irin al'umma muka muka muke ciki ne wani irin al'umma ce wannan haka ya idan ka ce yu a ko ɗan mata to za a bazo maka wallahi shi da rake wayan shi gashi duk hotunan wani ɗan matan yace muka saki a network a yanin gizo yace to za a samu matsala yace da mata na matan aure ko tuna an dan shi daurawan shi ya ba dan gizba yace ga kuɗin ka ce za ka shiga in ya ba shi labari yace to wai kai shi kana ta ganin ai yanzu Kano lafiya lafiya ba ka yawo a titi ai yanzu an koma karuwanci online sai ce kamar yaya sai ce to bari bari to daura ya bada kuɗin registration za a ce welcome to your dilemma shi kenan
Hotunan matan aure, Daura ya ce ga hotunan su nan a waya. Ya ce, sai yarinya za ta fito masha Allah za ta ba iya shigar da ƙabi ta ta je ko walima ko na abu, baka san da za ta je ba. Wannan na taf ɗin zai zo ya ɗaukan maka iya ko ya ɗaukan maka mata, ka zama sulutu, ka zama sakare. A tafi da ita hotel a gama abin da za a yi da ita a maido maka ita. you don't bother baka damu da wani hali suke ciki ba dan din namiji mai sauke nauyin gidan shi Allah ba zai sa gidan shi lalace ba duk namiji da yake
Thank you. in ta yi ina lijin nan ta yi shi da don son zuciyarta ba wai don ta rasa yadda ba ba ta bari dole ta sanya an gane ko
um, mata ta baro gidan iyayenta mata Allah mata yarinya kalla komai ya ji ka ba ta shekara ɗaya ta haihu matsiyaci ya lalata ta astaghfirullah abin haushi ne abin yana ban haushi wallahi amma kuma zai je kashe makudan kuɗi a waje kuma ya fi bare a kanta ya ba za ka bare ba za ka ne. Wannan ita ku a gida ka mai da ita karya, ya za ka haɗa ma, ta zo maka kullum na kan ce da shef, masha Allah, komai ya ji, komai ya ji, komai ya ji da ko'ina. Amma kuma cikin shekara ɗaya haihuwa ɗaya wallahi sai ka ga ya lalata da ita, yana can yana hure ma ƙadangarin bariki kunni. Allah Allah ba azzalimi bane wallahi Allah ba zai bar shi ba ba zai bar shi ba saboda um, a kullum ne abin da nake cewa idan har da maza za su gane kamar suna yin wani abu ne kamar suna ganin suna ma Allah wayo ne suna da shi sai su rika nuna mai gida ba su da shi to a kullum Allah zai ta maka daurin talala kila kana fanta ma baka ga musifan ko tsiyan ta zo ta same ka fa kaurin ta lalani Allah yake maka ran da zai kama ka fataran ta zo maka ba za ka za ka za ka za ka rasa inda za ka sa kanka so a kullum ya abin da nake cewa a shi ma namiji kamar yadda nake hangen abun kuma haka yake mata a very easy going suna da haƙuri da saurin saukowa da idan ma sun yi fushin kenan kafin nan mace ta yi fushi ma mijinta na gaya ku sai in tura ta kai bango idan if you push her to the wall to juyon da za ta yi ne sai kaga ta zama maka mare mutunci ta riga ta gama haɗiya ta haɗe takaici ta haɗe kunci ta haɗe bakin ciki ran da za ta bijin aukace maka sai ka sha mamaki sai kuma ka ce ba ta da mutunci wallahi ba komai ne mace take tankawa ba za ta haɗewa kana mata su dai abu mace a rayuwanta abin da take so ka saurare ta, ka tattauna matsalarta. Ba don kuma a zauna a cikin tutu a tattauna ba don kuma a samo maslaha me ke damunki, ina ga sai ga kin zauna kin yi shiru. Wallahi ba kai bane kaza kaza ko kuma kila ma financial problem ne nata ko kuma kila a cikin ƴaƴanta akwai yaron da yake so ya zama wayward yana so ya zama mareji ka bata baka ma damu da har in ka fita baka dawowa sai lokacin barci duk wanda ya sa mata kunci you would know ba za ka sani ba sai ka zauna don a tattauna a gane matsalar to mace tana son wannan dan uwa ka gane mace tana son a saurare ta a zauna a tattauna da ita akan matsalolin gida amma mazaje da waya ba san wannan ba sun yi auren ne ido rufe kuma da za su ba mace wannan daman wallahi za su sha mamaki irin alkhairin da mace za ta baje musu wai kamar yadda nake cewa katin waya zai gagare ka ka ba matarka amma a gabanta ko ina ga a cikin satin da na samu issues irin wannan kuma duk wata za ta kira da kuka za ta kira tana rusa kuka a kowace wace wace na ce daga ina ya take ce min daga adamawa a gab tana suna kwance za su video call da yarinyar fa kuma na tsaraici tana kuka ne in kin ji kukan mai taba zuciya ina rarrashinta ina rarrashinta kuma kukan nan ta ce ta saba yi a gaban shi za ta manne a bayan tana wannan kukan ba zai sa ta dai ya daina ba kuma sai yana ce mata wa ai aure yarinya zai yi nake to ai dai zai aure ta wannan abin da yake yi ba shine daidai ba na dai ba ta shawaran ta wannan ya wuce tuna ya wuce da kin iyakan yi duk mai duk mai duk namiji mai imani mace ta fashe mishi da kuka ya kamata ya laushi nace to tunda abin ya kai ga haka nace ta sanar da manyan shi da manyanta ba a hana shi aure ba amma wannan tozarci ne wannan sai sa mata hawan zuciya sai sa mata ciwon zuciya ba kowace mutum za ta ɗauki wannan ba to haka mata haka maza suke suke tattaka mata su mai da su kafin ya aure ta ko talan talan talan karan ce ya dinga kalaman in ba da ke wallahi ba zan iya rayuwa ba sai da ke farin ciki na din na ƙarya ne ta shigo ya mai da ita banza amma in ma ba mai irin wannan video call din ba sai a gabanta sai ya kira ke bai sa miki credit na 200 ba amma zai yi 30 minutes an hour yana hira da bazawara ko budurwa kuma ki ji ana ba tsafa duk gashi na mata suna kawo koken nan haba haba dan Allah maza kuma kamar da nake ta issues na stress wahala a tsakar gidan nan shi yake janyo mu mata idan ka zo al'amarin da azaru can cikin ɗaki sai su nuna maka fa su ba ka da ra'ayi sun gaji ba za su iya ba saboda inda na kira abubuwan nan ko mun girman jikin mace ita fa da laɓa ce amma duk ina ganin akalla a rana mace in aka lissafa abin da take house chores ɗinta sun fi goma. Shara, ɗora abinci, wanke-wanke, mopping, wankan yara, yi musu wanki, yi musu kitso, wanke bayi, ba su nan ka wanke ki mishi wanki ko biki wanke mishi ba at least za ki wanke mishi ina wuyar ɗin shi. Za ki goge mai jallabiya, za ki wanke mishi kayan ki wanki. Ha ba don Allah. amma ka kasa siya miki credit ɗin ɗari biyu saboda ka zalimi? Yes, wannan zalunci ne. Kenan kawai ga baiwa an ratayo miki an ajiye mishi a gida na raina ya je ya ce gani. Ba su da kunya ba ma kunya habba habba. Ina ga muku ni ina in ka ji irin abubuwan da mata suke faɗi sai kin musu kuka akwai da nakan ji kawai in ji kuka nake amma in nake zan yi kukan kuma zan raunana su. Sai in jure kawai in jure ina ba da na gama ba da shawarwarin ana gida ya kan ce wai sannu haba wata ma kina cikin barci bakin cikin ya ishe ta a kowace ta ce min wuraren karfe sha biyu fa na ce ina ne da abin tsoro to da safa ne da nake sai na bi lamba ta ce in yi haƙuri tana cikin tashin hankali ne karfe biyun nan mijinta bai dawo gida ba kuma ga wacce yake kaza kaza kaza kuma ta ita to duk irin wa'innan abubuwan har wani lokacin abin ma sai kai na sai yakan kulle Allah ta nake da irin mijin da nake da shi sai sai an kashe sai cin fita Allah sai cin fita Allah ne kike gani me me mafita ko me shawara saboda shi na miji ne saboda wani abun ya fi karfin kwakwalwa ta haba haba maza ku ji tsoron Allah dan incentives tunda aikin aikin tsakar gidan ya mata yawa why not kafa ɗaka fa ba su da shi ne a kowanne wallahi suna da kuɗin da za su ɗauko mai wanke-wanke da mai shara sai ki ji da girki da ɗan mofin ɗin wuri za ta yi shara ta yi wanke-wanke ta miki mofin at least in ka zo ka yi awa goma a abin nan abin nan ba za ba matsala tunda dai at least ta samu sauƙin gajiyan ba zai mata yawa ba a'a ita kenan kawai ta zama a tsaye kamar min kamar wani waya ta rusuna baya ansa, ta tsuguna kai ya ɗauka, ta miƙe ta tafiya agara ki zai tsinke. Na ba ku dariya, ok, ku ku ana muku aiki sai sa ku san wannan wahalar ba. Kuna da mai aiki. Wani ƴan dugui-dugui din duk kuna da masu masu wanka. Ko? Shi yasa nake ba ku dariya. Ita fa mace wallahi alhamdulillah ko baka da sisi na bakin shan buruntum yace ko baka da sisi za, za, in ka iya soyayya za ku zauna lafiya gaskiya ne yanzu misali na magana incentive ka dan sai mata kati idan ba za ka dauki mai aiki ba kila baka da karfin haka sai ka rika barin mata kora ɗari biyu misali yayin da yaran makwabta suka dan shigo an gane especially irin matasan mu sabon aure dina aiki ya mace yawa ba ta saba ba sai a ɗan ɗan wala tana sayan da sikocin gom da za su wata ɗan ba su za ku ɗan taya ni wanke wanke da gudu za su yi gobe ma za su dawo kaga za su baje maka kan ta yadda kake so saboda ta ɗan samu helping hand idan kuma almajiri ma za ta kira abun bakin ciki abin takaici wai har ɗiban ruwa jama'a wai namiji an ce cinta shanta tufatarwa kazanta turare fauda wace ce wace ce a'a wai ɗiban ruwan sai kawai kiga mata suna yawo da bokitai a layi mace ta ɗaga bokiti haka duk hannaye hammata duka nonuwa duka a sarari kuma wai shi ko a jikin shi wannan wannan rena darajin iya mace ce kai abun kunya ne ma a ce matar ka ce ta gita da bokiti ta je ɗibo ruwa inda ka san inda ka san darajar ya mace kuma da ka san darajar matarka wallahi ba za ka yi wannan ba iskiza kai ka ɗibo da kanka ko ka sa almajirai su rika ɗibowa ka biya so mata suna neman tallafi suna neman ku taimaka musu kun ga kamar yadda menene topic ɗin mu cewa muka yi mata wa zai tuna min mata kayan ƙarau ne ko shine ai mu maudu'in mu mata kayan ƙarau ne masu laushi ne lausaka ne suna neman a tausaya musu wanda inda za a canza a ce namiji ya a yi change of abin nan duty misali na kwana biyu sai ki je office ɗin shi ko ki je kasuwa mene ne a gurin ba za ki iya ba billahi ba abin da irin wannan ba abin da zai gagare ki sai dai kaskare to so nawa ma matan an aje musu gumagume ba ka ganin su wallahi su suke faskaran abin da za su dafa yau sai a ɗan faskare shi ƙwanƙwanƙwanƙwan a ciciro na yau gobe ma fa haka za a yi duk wannan kuka ku ɗauka wai kamar draft ko ko tatsuniya ce kan da bai same ku ba ku ku matan maraya maraya ne ai san wannan ba amma abin nan yana faruwa saboda rashin sanin haƙƙin iyamace so muna kira ga mata sorry maza da ba zan cika kausan murya ba baran ce da lausan murya muna roƙon su don tsarkin mulkin Allah dan daraja manzo rahma sallallahu alaihi wasallam su tausaya ma iyamace iyamace ita lallausa ce mai rauni ce ainin tana buƙatan a tausaya mata a tallafa mata so in kuna son a baje muku a muku abin da kuke so a wannan can ciki din nan wallahi sai kun dafa sai kun agaza kun rage mana irin wa'innan house wahalhalun tsakar gida. Ita mace, yanzu misali tana ɗan mofin ɗin nan, ka zo ka wuce mai, ko ka ɗan mata takulkuli to sani da aiki Allah, sarki Allah ya kare min ke. Ka ga dai wahala take za ta ji wani daɗi, ko kuma tana kicin ɗin ka zo ka ɗan tsikare ta to ɗan juya miki ne? To, kun gane da irin wani abubuwan, na ga abu ko da bai da titin da zai baki wani incentive ɗin. ko bai da titin da zai ɗauko miki mai aiki amma irin wani abu ko tana cin tana tana kina wankin bayi sai ki ji ya zo ki kas oh na ba ta tsoro na ba ta tsoro irin ko ina abubuwan kun gane ita mace fa sakar ya ce wala mace wata iri ce wata iri ya ce mai saukin mu'amala mu'amala mu'amalantar ce yana da sauki a a kai tun samu ma tana gaishe ka lafiya lau kana sa kana sa abin din lafiya lau shikenan fa yadda ba ta ƙara ganin shi ba me za ta ci ko me za ta yi ko menene sai in ya dawo yana buƙatar nata dirindir habba habba ka dan mata dan mai to bari mu tafi mai farin ciki na ko baka kai haka ba inda dan wannan ka mata ka mata kiss a goshi ko ka mata a nan idan zaka dawo ka dan siyo mata dan tsire ko dan ice cream bari in lauso nan ƙasa daidai da mu, ‘yar gyaɗa? Ko kuwa ɗan rake? Daidai an ji daidai kuɗin ka iya ta ganin ka ko? Wallahi, wallahi sai ka sha mamaki. Kin barci ne ka shi tashi ga ga ga ga ƙuliƙulin na siyo miki bakin ciki na san ƙuliƙuli ba. Daga kuma ta ta miƙe ya ɗauki ɗaya ya ɓalla ɓaras ɓaras ke ma ki ɗauka kuna hirar nan kuli kulin nan ko da ka siyo mata ta ga kuna ci kuna hira wallah ka gama da ita ka gama da ita a'a duk babu wannan kyautata babu wannan ihsanin kai da abin da ka sani kawai idan ta ciyo ka kai wa kai zaka zo na ka manta ma da wahala da ka bata tun safi tana yi ana ganewa to wallahi abin da nake cewa maza ba za ku taba yanzu kamar yadda ta dan canza matarka bari mu ɗauki misali ba ta da lafiya kamar mama abdul ta ciwon kafan nan ba ya ɗauko ƙanwar ƴar shi ba kawai sai a ce malam ya zauna da su su walin na kwana biyu ita tana kwance a gado ina tabbatar muku malam sai ya ce wayo ba zan iya ina gaya muku a bar malam da su abdalla yadda ta ƙone ɗin nan wallahi ta kalmashe kwamiti ta dinni ko mu insha ya ga ai ba za ba ba sarki sai Allah kuma ba wanda aka wuce zanna da ita ina gaya muku malam bai sa hannu a ka ya ce ya ce ruwa da ma abu zai iya ba ba za su iya abin da mu muke yi ba ko ƙarya ne ka a bar musu yaro yaro ɗaya yayayye ki tafi ki gani na kwana ɗaya ke na yini ɗaya ke ki ki ki ki ki mashi na yini ɗaya wallahi ba zai iya ba mu Allah kana sauraro na za ka iya ba za ka iya ba amma ita ce komi tun safe haba haba haba da Allah kai kankan ka zauna kai lissafi ka san matarka baiwa Allah yanzu tana da buƙatar ka ƙara daraja ta ka ƙara mutunta ta ka ƙara tausaya mata baiwa Allah bata ma ci ta ƙoshi ba ya zo ya tsotse tsul cikin ya zama MP ya shanye abin da yawa za su haihu ɗan madaran shayi kayan shayin nan to ma garin kunun Allah sa ta samu kuma tana shayarwa kuma a hakan tana shayarwar shi bai dame shi ba shi dai kawai gani na zo haba haba da Allah so uh, ita mace a rayuwanta abin da take so ka gane ita um, um, abokiyar rayuwarka ce ba wai baiwa ba ce ba ita a kullum kuma abin da za ta yi da safe fa safiya na tana tunanin me za ta yi ta faranta maka me za ta yi ka yaba mata ka ji daɗi amma kai baka san wannan ba da yawa kamar da nake faɗi to baka bata katin katin ɗari ko na ɗari biyu ba ina kuma a ce an kawo mun wasu turaruka ne masu kyau ka je su kina expecting ya siya miki a'a sabule ne na gyaran fata kina expecting ya siya miki ke ma ki ji tsoro katin ɗari biyu ma baki samu ba wanda da fatan gyaran fatan naki da gyaran fuska da gyaran gashi da turaren ki na hammata da turaren ki na jiki da na gado da na da na labule dukkan shi aka ce providing kun ga ai na je wani abu ne da bai zama necessity ba fa shi kanshi necessity wanda ya zama dole abincin yanzu mata da yawa an saka musu suke yi So mace ita a kullum inda idan ya duba ma, ko mu duba mace in baka ya tausaya mata ba, ko da ba haihuwa, monthly flow din nan, na me yake al'adan watan nan abin tausayi ne, ko ito a kowanne idan ta je dinga murɗata, a kowanne suke suma, a kowanne duk wata fa sai ta kwanta a asibiti. Wata kuma da kuɗinta ne ko iyayen suke ɗaukar ɗauyen wannan abu. shi fa da yawa wani mijin shi je wannan wurin da shi ne kawai ya sani ba abin da ya dame shi wani kyautatawa gare ta saboda haka muna roƙo muna kira ga maza don tsarkin mulkin Allah su ƙara haƙuri da matayensu wato yana da mahimmanci ku karanci su waye kuke tare da su ku gano psychologically ku gano matsalolinsu idan an gane haka kun ga za a samu maslaha mace ce mai son kaza ko wanda ba ta son kaza sai kaga an zauna lafiya ita kullum fa ka zauna ka nuna mata is important ka nuna tana da mahimmanci sai ta baje maka dukkan alkhairan da baka tunani amma da yawa zaka ga zagi cin fuska zaka hana ta duka kayan walwala a rayuwarta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai hadisin da yake cewa wala tadribul wajh ya zo kin ce kin gaji don don kaza kazanki da yawa musamman ƴan matasa matasan nan kawai sai ka ji an fara dambiya fara naushe ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tadribul wajh yace fuskanta ma kaka ta kaka shafa ka ta ba a'a naushi da da tokari da takata kuma yace wala taqabbih kar ka kuskula kuskula yake kar ka kuskura ka muzanta ta ko ka gaya mata wata kalami mare daɗi to wanda yanzu mata sun saba ma da jin wa'innan sun saba da wannan wulakance wulakancen ko kuma shi yana jin wahala mata yawa ko sai ce ba sai ta ci abincin ba kuma ba sai na kwanta da ita ba shi yana ganin wannan shi ne mai hanyar maslaha ai wannan kuma ka riga ka ka ka ka jefa kanka a halaka ka jefa ta jama'a halaka idan mabukaciya ce ka bata da yunwa da nemo abincin ma yara da abin da za ta wanki sannan kuma wannan wurin bata samu abin da take bukata ba su ne suke shiga idan ta samu french za ta sanya ta irin wannan wannan link din ko ƙarya ne shi wa ya ga yana ganin wajen ya mata wannan ya ƙaurace mata kuma sannan bai fa provide mata wani abubuwan na dole nan ci da sha da sauransu ba ba ai ba karamin ba karamar mai imani ce wanda idan kawa ta ce mata zo ga kina zaman banza kina ki zauna ya kashe ki ta zo ta ganta ta shiga lahiyayyen kaya malam da tafkekiyar waya kuna nufin wani imani zai zai iya danna wannan abin nan din ta kasa ne saboda karya ba abinci ga yara na kuka tsakani da Allah sai mai imanin gaskice za ta ce fita ma a gidana. Tana cikin wani halin za ta ce don Allah su tsaki gani ko ta tunna kin ga kaza ma su suka min kaza su suka min kaza a guje an ce imaninta. To wahala ya mata yawa. Waye ja ne? Kai ka ja malam Audu. Malam Sule shi ya ja ma kanshi. Ya jefa kanshi a halaka, ya jefa ta kuma ya je ta je ta jawo ta dan ja mishi jangon. ta ja musu dangon kan da fita za ta yi ne fita ne na ana suna gidan suwa ne alhali ga inda za ta je kuma na ga ku irin wannan ba su dawo barin kin dawo ba da kaza kuma abu ne to za a su kawaye za su ce in kika je kaza za ki ci wani ne ba ki wannan karshe har wannan ma za a hada da shi baki da shi ko a ce wani a kira a ba da namban ta ce kira ma ka ji wallahi wannan yabba yabba yabba abamu ce alhali kawace ta ce tabbas ni na bata kaza ba rana kaza ba da ɗaya da sun zo gidana eh ai da ita da maman mu kaza da kaza da kaza abin da ke faruwa kenan shikenan ka lalata rayuwarta ka kuma lalata rayuwar iyalinka so tunda Allah tunda ko jama'a Allah subhanahu wata'ala yana magana wa ashiruhunna bil ma'ruf to ku san tabbas Allah yana umurtun ku da ku yi ku yi musu kyakkyawan mu'amalat wallahi ka san idan ka ƙi wallahi Allah sai ya sai ya azabtar da kai ya umarce ku da ku yi wa ashiru hunna bil ma'ruf kai ka ka cizguna mata ka tozarta ta kawo azabtar da ita to ka tabbatar a madakata Allah yana ne yana jirka a madakata kuma a suratul nisa aya ta 34 ne ina ga zuwa 35 da Allah subhanahu wataala yake cewa arjalu qawwamuna 'ala nisa yace maza wato su ne masu tsayuwa a kan matansu. Ya ce, Bima faddalallahu ba'adahu ala ba'adin, ya ce, saboda abin da Allah ya fifita sashen su da shi a kan sashi. To, kaga kenan ya ce, wabe ma an kwaku min amwali kuma saboda abin da suke ciyarwa, wato suke ciyar da iyalan da dukiyoyinku. To, kun ga nan fa, tunda Allah ya jero wannan ayoyin kasan cewa ciyarwan da komi da komi nauyin ta yana kanka. Sai ta aka kira ka ƙawamu, aka ce maka kai ne ƙarfa watan babba a kanta. Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ta fasaliha tuqanitatin hafizatin lil ghaibi yace to salihan mata wato masu masu masu da'a ne sannan masu tsarewa ne ga gaibi yace bima hafizallahu da abinda saboda abinda Allah ya tsare yace wallahi da hakuna nushuzahun ya yace waɗanda kuma kuke tsoron bijirewar su kila kayan nasiha ko ta ko matsalar daga gare ta ne kaga nan ma ba ana maganan kai Allah ana maganan ka zamanto kai ne wato Allah ya fifita ka a kanta ka ciyar da ita ka sayar da ita kai mata komai da komai to kila akwai wanda ai ba a taruwa a zama ɗaya akwai wanda kalilan tsumu ma da ba ma ji zai yi iyakan duka kyautatawar sai kuma sai ki bijire shi ne sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa to idan har ka ji tsoron ta fara bijire maka yace to fa iruhunna yace ku yi musu kai ku musu gargadi wa hajruhunna fil mazaji kuma ku kaurace wato ku kaurace musu a wurin kwanciya amma anan sai manzo Allah ce a kaurace yace wala takhruj fil bait kar ruwai ka ce a'a sai na kwani ba za ta ƙara gani na ba kuma ƙauracewan ya zamanto kuna ɗaki guda kan da kuma falo ina muku magana akan wanda ana musu komai akwai shaɗanu matan ba su rasa komai ba sun kuma sun san Allah ya ba su miji mai sufofin yan aljanna to su kuma sai shi umai ce suka sani to wa'annan su ne Allah yake magana idan sun ƙaurace a idan suka bijire suka zama suna da munanan dabi'u Allah subhanahu wata ala ya umarce su da su yi musu nasiha sannan kuma su ƙaurace musu fil mazajiya wato a gurin kwanciya tana uwa ɗaka sai ka ce falo don ta gane kila ta yi kuskure An gane ko? Idan ya yi tsanani, Allah subhanahu wata'ala ya ce wadribu hunna ya ce to ku bige su. Sai manzo Allah sallam yake cewa a a bugun dai da mu gane in Allah ai ka san hadisi yana yana bayanin Qur'ani. Ya ce wala tadrul wajh ya ce dukan ma inda aka abin nan bai wuce kaman gefen babban rigarsa ya ce cin wace irin ki ba ta ji ni ba na ce miki ban san kaza ba to ba a ce wai duka na na dukan sa'a kana jin ka garje da kaso ka bude kirji har karkari ka dinga naushe matarka ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa in wa in ata'nakum idan kuma suka muku da'a yace fala tabgu alaihin sabila to kada ku nemi wata hanya ta musguna musu kuma to su ne mu da yawan mu mata mu muna da kokarin yin da'a to idan har mace ta maka da'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ka kuskura kar ka kuskura ka musguna mata yace inna Allah kana alim aliyan kabira lalle shi Allah ya kasance madaukaki ne mai girma to kaga wannan aya ta ƙara jama maza kunni cewa tunda aka ce arzal qawamuna dukkan komai komai fa kin ki da komi na ki kai da kin bar kin bar uban kin bar yayin ki shi ne uban ki ne uban ki to fa Allah ya ce kai ne qawamun ai ana nufi da siffan jiki ne da ɗaukar ɗawainiya na ciyarwa da dukiya ake nufi. So duk waton kila kuma kana ta ƙoƙari a ƙoƙarin kawo mafita ɗin misali ka ƙaurace ɗin duk da haka ba an ƙaurace ni kike a matsayin ki ta ƙadara bai sa kin canza ba. Abin da ya ci tura sai a surutul nisa ɗin aya ta talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'in haifin fa'in haifin shuƙaƙa bai nima ya ce idan kun ji tsoron saɓawa a tsakanin ma'autan kenan ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce wa ba'asu hakaman min ahali ya ce to ku binciko ku samo ku aika da mai sulhu daga mutanensa da ɓangarensa duk wani sulhu za a yi na ma'aurata dama abin da ya kamata kenan sai in ya zama a rayuwa don't invite third party into your matrimonial home kar ka gayyaci mutum na uku duk abin da za ku tattauna tsakaninki da mijinki ya furfun asiri da ke sai shi kun sulhunta sai abin ya kai matuƙa ne makura Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mai to a nan gurin sai shi a nemo bangaren shi kenan an gane wa hakaman min ahliha san a samo kuma wani da zai sulhu ta bangaren ta an gane idan suka so islahin suna son suna da bukatun su suna da bukatun a yi sulhu kenan idan ko dama matsiyata sun fi son su don dai ana zuwa daga makwabta to kaga ai da bambanci wannan Allah yana son a bi hanyar da ya kamata a yi sulhu kenan idan aka samu misunderstanding a tsakanin ma'aurata guda biyu an gane to anan kun ga batun ki kira kawa a waya mijina kin ji abin da ya min wallahi sunan ki sorry sunan ki sorry ta rage bata yi aure ba kuma kina da kuɗin sai ba abin da baya miki amma ke ke daniya sai ki kira ki ce mata ai kaza kaza kaza ko nawa akwai issue da ya faru tana da aminiya ba abin da ba ta koyi abin da ma take gaya mata ba ta gaya ma uwarta za ta shigo gidan nan ta zo ta kwanaki duk tana ta kallon taku kuma ta tarzuge ta don ya sha miki wani hashi ne wani abu tab ai wallahi yanda nake da kuɗin nan wallahi in ce ai na karfin wannan ta dinga mata famfo ta ta mata famfo a'a kawai yarinya ta duk ta canza ma mutum mutumin kirki ga rufin asiri ba abin da ya rage ta da shi kawai bayan kwana biyu sai ce mata ai zai amu to ba ne yake ba dama zuwa yake yi ta ce a ina ne ya ce an aka zo bikin a can ne a can zai aje ta ita karka da kaji damu bayan biki zai kai ta. Kun san cewa wannan abin kawata ce kawata ta ce Aminu ta ba abin da bata sani ba nata. Aka yi biki a kawo amarya ya ce a'a ƴan uwan shi kawai za a ɗauke ƴan uwa za su je can ita bayan kwana biyu zai ɗauke ta ya kai ta. Ai ku haka aka yi ina ga ina ga mun sai da maki ciki ne. Irin su gaisa ya ce ai to ai tun da ce za ku je kar ki damu sai ta watsar irin ana ce mata ke me damuwan ki ma tun da ba gidanku daban garin kuma ba ɗaya ba kaza kaza kaza tun tana hauka da ta daina in ta nemi wayanta waya a kashe ta zo mana kamar ta tana samun ta sai sai an miki kishiya renin hankali na ƙarshe renin hankali na ƙarshe kuma sai ta ƙara sai ta ci gaba da bata ai kaza kaza ai kun jima abin da ya mun ai kaza kaza ta dinga gwarwar cikin ta sai kuma kika kyale ta ai wallahi kaza ai akwai yata ma da ce mu akwai wani wuri kaza kaza ta zama jaka ta zama jaka sai ran da ya dauke ta suka je garin aka ka ta sami drinks a falo abubuwa ta dinga kallon gida komi masha Allah tana tana burin ya burge ta kawai fitowar da za ta yi sai ta ga wanci kuma Allah ba ta courage na kai ni ce ma yanki jiki zan yi da zan ga san san da zan zan yi balance ba to Allah ya ba ta ya ba ta karfin zuciya ya ba ta karfin zuciya kawai ta dai mutuwan tsaye ne ta mutuwan tsaye can ta dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tana cin da ki haƙuri kaddara ne ki haƙuri kaddara ne ta ba ta iya zama ba auren auren auren ƙarshe ta ce ba ta iya ba to dan Allah ina wani riba aka ci ta ce ba ta iya zama da shi ba kuma bai haramta ba ke ki kika zama jaka ba haramun bane wa take ki kwashi cikin ki ki zamanto da yawa mahaifiyar ta riga muku ba ta ma sana abun da wannan take sani to kun ga anan an ga an nuna mana illan kuma menene ƙawaye ki san wace ce kawaki to kawa ma dole sai ta san sirrin ki mai daɗi ko mare daɗi wanda ya fi alkhairin ki gaya mishi fa damuwar ki Allah subhanahu wataala cikin dare tashi ya alwala dan ko mahaifiyar ki gaya mata kullum na jan kunnin mata mahaifiyar ki zaki gaya mata wallahi zata ke zaki manta za ku shirya ku tun lobayyan ita ko wannan abin zai zo na mata a rai duk wani alkhairin da ya zo ya miki daga baya tana nan fa ba ta manta da shi ba kin ga kin rage mishi daraja da mutunci a idanunta so ba shi da alkhairi ga mu ma iyaye matsala idan ya ya ci tura kake kira kake ga mu ta uku na uku shine Allah na uku ku shine Allah kuma in har kika dage aka wallahi ba ki ba samun matsala al'auratayya wallahi so hakokin da suka suka suka hau kan shi bawan Allah suka hau kanka ya hada fa da ciyar wannan shayarwa tufatarwa ba ta magani yayin rashin lafiya kulawa da ita tirere ki tunda kullum mukan ce ta mace ta tirere ka to kai ma a cikin hakokinta ne ka ji kanta ka tausaya mata ka tirere ta dukkan wani abu da kake sani na abin da aka bukata kar ka yadda so ake karfata je nema a waje ko gurin ɗan uwanta ko gurin wani nata kai in ne uwanta kai in ne ubanta so kai ake expecting ka ɗauki wannan gabaki ɗaya tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku rayu da su wato yadda shari'a ta shar'anta shine wa ashruhu bil ma'ruf din haka ya kamata ka mu'amalanci iyalinka idan har za ka iya bada wato wa'innan kulawan nan gabaki ɗaya inda muke samun matsala kai gida baka gyara ba amma sai ka ji bayan kwana biyu haukan banza wai zai karu aure ya bar gida ba ci ba sha ba ba ba ba amma wai zai karu aure idan har za ka iya sauke wannan abubuwan dukkansu ga mace biyu to wannan za ka iya aure kuma za ka iya sauke ma mutane uku to amma kuma kila a abubuwan abinci da kula da sauransu shin mu'amalancin cikin ɗaki za ka iya ɗaukar ɗawainiyar mata biyu ko uku This is the most important thing. Kira Allah an wadata ka da kuɗi. Akwai za ki ji za mu kishiya sun san cewa kalan kasa ne gashi nan ne kawarta ce take tana tare da kawanta ne. Za ki tana dariya ko a cikin ta ne aure wallahi ta shigo ta ga ta zo ta ci abin da muke ci. To ta san dama Maryam ce ko ko Hawwa ya ta san cewa dama kun gane nufi na? Yawwa ka san wasu dai suna da kuɗi suna ganin za su iya auro hudu to wancan wurin ake magana kana da lafiyar duka biya musu bukata idan ba ka da shi haramun ne a gare ka ƙaru aure haramun ne idan can wurin ba lafiya ka ƙara aure duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce ai fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ko to amma sai ya ce dan wannan rashin adalci ne kika kai inda ka je gurin mace daya ba za ka ƙara yin komai sai nan da wata daya sai ka ma sha magunguna na sati biyu kuma sai ka sai ka je wannan abin kana zube ma daya ne wanda ka fito ko amarya akwai adalci to Allah subhanahu wataala ya ce wani ina magana ma fa idan yana da dukiyar da zai sai musu komai da komai ne wannan wuri ya tabbatar yana da lafiya to wasu abincin babu ba ba ba ba kuma wacce zai karo aure Allah subhanahu wataala ya ce yace yace fa in khatum Allah ta'adilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum yace wato idan ba za ku iya adalci ba to ku auri guda daya guda daya jallin jal ko kuma abin da damar ku suka mallaka saboda idan ka aure kanka dauko ma kanka bone tunda Allah shi ya shi ya haramta maka idan ka san za ka adalci bai ce to kar ka ka zauna da guda ɗayanka idan ka lallaba da ita yau kayi bayan sati bayan wata biyu in ba matsala ita ba ta da matsala dama ba ta saba da shi ba sosai za ta haƙura a haka amma ka auro yarinya mai ji mai karamin shekaru ka zo ka kime ta sai sa suke fa zina da masu wanki ban ku sani ba gida har gida manshin malam kaga duplex ba abin da suka rasa ta hau babban mota amma wallahi ko dai kanin shi na ji ma abin da ya faru ɗan kishiyarta ga direba sai ta ce mishi ita wallahi shi wani shi ita ba ta yarda tuki shi ba ita in za ta so gaskiya wani take so shi kuma yana ta jin daɗi ta ja ɗan ɗan shi a jiki wallahi ashe soyayya suke yi ɗan cikin shi ka ji ta kare yaro mai cin amana ya kafanta shi ko hankalin shi a kwance ai ta ya fi kwanaki fa za ta ce za ta je bikin dangi kaza kaza ga mutane an ba su To shi baya komai ya zamanto lagwani. Bai taɓaka komai, duk kuɗi dai ga kuɗi. Kun gani? So, idan ma kana da dukiyar da za ka wadata ma mata huɗu ko uku biyu, gurin lahiya lau, lahiya ka sumun. Idan akwai matsala kar ma ka fara. Dan za ka jefa ‘yan mutane ne a lalata, har masu wankin gidan suna suna suna suna amfani da su. ko kuma ta fita ma don kar ma a gane je can ai akwai irin wannan link din akwai wanda su kuma sugar mommy suke amfani da su samari matasa masu lafiya za ki ga suna jan manyan motoci to irin wa'annan mata masu irin su kuma da su suke mu'amala duniya ta zama mana sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta zama la haula wala quwwata illa billah so addu'a ne kawai kamata mu ta makan mu da ayayen mu nakan zauna in rika tausaya ma yara saboda shekaru nan gaba sai in ce wace irin rayuwa za a yi. So mu dage da yi ma kanmu addu'a da cewa Allah ta mu gama lafiya. So kun ga idan har abin da Allah ya ce fa in hakkin Allah ta ajilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum me manzal subhanahu ne yake cewa man kana lahu imra'atani duk namijin da ya kasance yana da mata guda biyu famala ila ihdahuma sai ya kasance ya karkata ga guda ɗaya kira ko uku ne ko huɗu amma ya fi son guda ɗaya ko ya son biyu ya aje biyu a gefe to manzo Allah sallallahu ya ce ja a yawmal qiyamati yace zai zo zai zo ranar lahira gefen shi a shanye a shanyen fa haka zai ja jikin shi zuwa wuta ne wa iyadu billah to laifin menene kar a fara ne yake cewa ko menene in ka san ba za ka iya ba kar ka bi aboki ai abokanai na duk suna da mata kaza kar ka bi nasu su sun san me suka taka so shi fa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce arjal qawamuna ala nisa yana nufin Allah fa ya sanya shugabancin gida ne da gudanar da gida da tasarrafin sa wato a hannayen ku ne maza wallahi ba inda aka ce kamar yadda nake cewa mace ta kashe sisi sai dan ta yi da da son zuciya hidimar gida ko biyar ba a ce ta kashe ba. Amma kuma da yawa suna aure ne ba tare da sun san wannan ba, ko kuma sun sani ban sani ba irin bakin zuciya da son zuciya ne irin nasu. So idan ta idan idan ta yi ra'ayi in ma kina da biliyan you can send it a gida. za ki iya kashewa don ki siye zuciyar ana siyan soyayya ko ba haka ba
kika san mutum ya ci ki ne ya rarrabe bai kawo ba wala ranar je ki siyo kaji ki surprising din shi yanzu ya samu ki su sai level din kauna da yake nufi ƙara bayan an gane so amma ba inda aka ce ki kashe biyar in ki baiwa Allah wai da gidan gida za ki iya yi ki da da da izin nan zuciyarki na jin daɗin da yake ji zaki amma ba wai dole bane kuma da aka ce musu kawamuna an ce musu masu ƙarfi ƙarfafa ne a kanmu ai Allah yana nufin halittar jikinsu ya fi namu ko ba haka bane inda kuma suke wawanci garƙeƙen ƙarƙa su ya dinga noshin mata yana taka ta ka zumunto sulutu kuma sakarai ka je ka buɗe kirjinka da da sa ka namiji so da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su kawamuna saboda siffar da Allah ya musu na halittarsu da hankalinsu da nafaka wato ciyar wanda Allah subhanahu wataala ya dora musu nufi ciyar da mu din an gane da ɗaukar nauyin dukkan da na ce katin ki turaren ki kazan ki sabulin ki zanen ki wace ce ɗinki to ai shi yasa shi yasa wato Allah ubangiji ya ba ku wannan quality din ya ce maka qawwamu ya qawwam ya kira qawwamuna saboda waɗannan nauye-nauyen da ya dora ya dora musu akan su cewa aka yi ko ni ba kai ne ko ni na ta wallahi kar ka bar wanda ko wanda ko wani na ta mata wanda kuma ba haka bane yanzu dukkan an an ko ni ma kawai mace da yawa ina ga 70% kashi 70 maza sun bar dukkan wani abu wasu da gangane wasu kuma ba su san Allah ya daura musu ya zama musu dole bane shi an gane ko ita kuma naka ita diya mace sai aka ce ta yi me nata ta zama ta zama mai da'a a gare ka ta yi maka da'a ta kare maka kanta ko ta kare maka ta kare maka kanta fi nafsiha wa maliki da dukiyarka da ka ajiye a gida ƴaƴan awaki ne basarake yana da dawaki kaji ne duk dukiya ce ki kula da kanki ki kula da dukkan abin da ya kawo wanda kuma wani ya tabbata yanzu mata wanda sun saba jin wannan a kullum ana ga kuma suna iyaka kokarin su so da yawa maza kamar yadda nake cewa sun zamanto sun manta ma da a ai nauye-nauyen a wuyan su yake za mu ga mace za ta yi dafa ta ji ta nemo amma bai da kunya zai zo ya ci har ya ce ma ko ta cika gishiri ko ya aka yi yau ya jiye yawa kuma da baba ba kunya za ta nemo za ku fita ta kai kuna da gani mace fa ita ce abin tausayi ita ce ran kasuwar laraba ta je ta ɗibo ta samo ta saro gwanjo ɗan kwaban da ta ɗan samu na riba da shi za ta ɗan sai shinkafa ce wane ne sakaran sulutu yana can yana zama a dakalin mai shayi ya sha shayi da kwai abin da ya rage da safe bai ba su na ranar bai ba su da ya bar musu masara abin da ke sha kenan haka ne duk cewa ai mun bar musu masara ai akwai masara ita ta ƙarar ta tuntuni mu wannan kuma har zai dawo ta dafa ya zauna ya sha yana complain ko bai ji magi ba ko ya ji yawa na yes dada ko ni ko to ai wannan ma al'ada ya zama al'adan awaki ne da aka Oh, yawa ɗazuku ne maganin jinin al'ada. Tun da tana duk wata ta da jinin al'ada. ya kamata tana da wani special D special kulawa ne za ta ci ta rika ta rika maido da wannan jin nasu da yake ci wallahi ba ya gaban su wanda ma a duniya shi bai taɓa sanin nawa ne yake sayar da sanitary pad ba pad waya shi yawo matar shi ba ba ba ba labarin wanda ya ce Allah kyauta ya ce ya ce pampers na yaron shi ba balle ki farin da ya ce pad wannan wace irin rayuwa ake ciki kai fa idan kana ɗaukan nauyin matarka kana suke dukan nauye nauye da duka abin da Allah dora maka wallahi abin da nake so ka gane kar ka dauka fa kana mata alfarma ne duk namijin da yake yin wani abubuwan kar ya rike yana jin kamar yana mata alfarma ne wallahi ba alfarma bane dole sai ka yi wa'annan abubuwan ka sake wannan nauye nauye ne shi yanzu za ka shiga aljanna kai kuma kamar yadda aka ce ita ta maka da'a ta maka biyayya to kai fa wannan abubuwan da aka kira sai ka soke su ne wallahi zaka shiga aljanna kowa ai da naki duty din kowa da abin da aka dora ne dukkan wannan ka zama ka zama kawwam a kanta komi ka soke idan baka soke ba wallahi za ka shiga aljanna sai da yake Allah mai rahama ne mai gafara in ya so sai maka rahama ya maka gafara amma kaka sa ran wai ka ka bijire ka sauke wani abun kana kuma kwaɗayin shiga aljanna kamar yadda ita bata maka ɗan an ba bata kyautata maka ba bata biya ba ta shiga wuta to kai ma idan baka sauke wani nauyin ba ba ka ba shiga aljanna sai dai Allah ya mai rahama in ya so ya maka rahama ya maka gafara shi ba a rayuwa azzawju sayyidun fi ahli baitihi a kullum miji shi shugaba ne a cikin iyalinsa الرجل قيم قيم على على المرأة على mata yanki an gane ai wato wa huwa ra'isuha wa kabiruha wa hakimu alaiha sabida me kuma me mata me na danka da ita namiji namiji shine mai tsayuwa akan dukkan mata yanka ko su nawa ne in ita kadai ce sannan kai jagora ne a kanta kai ne yi masu hukunci ne an gane ko idan suka yi abin da ba daidai ba kalla dankar da su to amma abin da kai ci sai ga shi kai ka zo ka sauka daga shoulder abin da kai kai ka kauce daga kauce nauyin naka da Allah ya dora maka kaga an kama mai dokan barci yana gingayi you are the leader in the house you are the boss you are to say do this don't do that a a sai kuma ya kasance kai din kanka ba ka yi kuma kana expected ka ga abin da kake yi so ko kana son ka ga daidai ko kana son ga kyautatawa ka bar da wahalar dukkan komi na gida. Ni ba abin da ma nake jin kai na gaya muku wallahi kamar ɗiban ruwa wa yau Allah na. Ɗiban ruwan nan yana ba ni bakin ciki. In ga mace da daro ko da bokiti tana bin makwabta ɗiban ruwa. Mun koma kabilun da suke zuwa rafi kenan. Babu da bambanci kenan da da irin wa'ina. Ko ba su bidanen su ba, kin ma mai shayarwa ne ta fiki nuna rabe rabe ta dauki bokiti haka zangon tsatsatsar tsatsatsar tana tafiya hankacin da hajjar duka wallahi saboda hijabi ya riga ya dage nuna tsatsatsar tsatsatsar ta je ta juye zufa wari ha ya ilahi da adami ya tsaya wani abu a jikin shi kuma da wani kira take a wani a wani na ban ki dariya suna kwance ma mamun sadiya da gaske ne suna gida suna kwance wai Allah sai ya saka ba zai taɓa samun abin da yake nema ba. Wallahi saboda an ce aka yi ciyarwa shayarwa ruwan nan kuma da ake make magana shayarwa nan in sun samu ne ba mai ɗan zaki nake so. In sun samu ne mai ɗan kala fa shayarwa da aka ce wallahi mu za mu so mai ɗan kala kala nan ko baba su ɗan yogurt su ɗan drink ɗin nan a wa kuma ɗibo rogo aka bar mu mu je waje mu ɗibo mu zo mu ɗora abincin mama mu zo mu mu sauke ni wanke wanke ni shara ni mofin mu yara wanka mu wanke musu kaya har ma yana cikin wanke ni mu shi guga kin ga idan da kyautata mama kina da lafiyan ki Allah zai baki lada amma ga baki da ba kyautatawan ya mai da ki bani wa sai ma nake ni yau mata ƴan uwana akan su kawamuna alaina ne nake yau yau a kan sirik sai da kullum muka zo kuɗin ne kuɗin ne kullum kwas kwas kwas kwas a jefin kwasan kawunan mu bayan su sun aje sun ga loyin su ba sa saukewa an gane namiji fa yana samun daraja ne kana samun girma ne kana samun wani ɗaukaka ne min ɗangin lahi ba idan ka sauke nauye-nauyen da Allah ya ɗora maka ba macin billahi auren da za ta za komi ka ɗauke mata ko ta ɗaniya ce ko yi wainan ta ɗaniya akwai ran dole za ta za ta kalautowa kada ta mata kaza ta mata kaza wanda akwai san take da za ta so wanda ita wannan bayan Allah fa na ƙwaran a cikin mata sun fi yawa 70% mata su ne na ƙware ne so idan hada za ka sauke wa innan nauye-nauyen wallahi idan ta sake baje maka alkhairinta haba haba ba macen da ba ta daraja mai tausaya mata ba ta yi to ko a cikin dangi ka ji ya maka kake amma yayi lawal ko ya Umar kullum zan yi sai turo haba za ta tana kan yayi lawal din balle kuma kai sakaci wani gardi ne yake turo mata za ta sai sace zuciyarta kana nan ka nuna baki Yes. Yanzu yawancin maza sun sun yi ba sama ne yake yake damu su ba. A akwai matan da yanzu muke misali ba wai labari ya zo min kai ni na san ma wacce da yawa mijin za za ta haihu mijin ranar suna zai ce ya sa kaza ni ina ga ƴaƴanka ya kai guda nawa wannan matar duka ta canza mu suna kun san sirrin da aka tambaye ta ta ce kawai nani yo nani ka tsinya kawai haka nan ba abin da ya sani ko zai rashi ya sani ya sani a ba kuma ya ce shi sanya min ciki alƙawarin Allah ko bai san ba yace in tace in wannan wai wai wai wai wai wai wai Hadiza wallahi na canza mata ta bi samu ƴaƴa maza wajen nawa duk ta canza mu suna a kawai ta ce ba abin da ya sani da ita da ƴaƴan sai dai su shiga da cikin ɗawainiyan cikin wahalhalinta lawailayi awo ta zo haihuwar ta ce akwai sanda tana asibiti an kira ki tana kai labarin ba daɗi kun ji haushin ta kun ji haushin ta ko ku ta mamaki sunayen da ta sanya su duk su da shi ake kira duk an manta ma sunayen da kuma yana ji kiri kiri kin ga girma ya faɗi girma ta fa girma ya faɗi kuma ya san hakan ne kuma ta tana faɗi da tsakanin da Allah ta ce ta fara ba ta ga wani ya ƙara ce mu wanci kaza sunan ta kaza abin kamar wasa kuma haka sunayen ta canza mu ƴaƴan sunan da uban ya samu ya samu shi to dan Allah ya girma a nan ya zama su luka kuma ya haɗu da daidai da shi ko amma matan tsoro ake hakan mata nawa ne daga cikin hakan yake samun su to ya samu ya ya samu daidai da shi ne matan da yawa wanda za a sa musu cikin ba a damu duk wani abubuwa ba sa samun su mata nawa ne sai ake musu kayan kayan suna da yawan ba a yi kuma an yi na farko ne wanda za a kai al'ada don na riya kuma ba gani na riya sai a ce a haihuwar fari za zai ci sai ka zafi fa daga nan shi kenan yaro wanda zai ƙara ganin wata kwafi na na ubanshi ba akwai yarinyar da ta girma take cewa ita ta girma ba kayan ta kaf ba ta ce ga ɗan kwano ko fan ko na abin da na ubanta yake a mata ba ya mutu bane ba mare ne ba ya ne ba mare ne da ubanta kuma yana da lafiyar shi da kuɗin shi to me aka yake nan kun ga girma ya riga ya rikito ko sun ba da ba nauyi don haka idan idan ba ka da karfin soke wa matarka dukkan wa'in abubuwan da muka ambata musamman yana ƙara jan kuɗi na gamsar da ita to alal hakika ƙaro aure ba naka ba ne. Ƙaro aure zalunci ne, za ka mai da yarinya na mazinaciya, saboda jiki ba katako ba ne. An gane? Yayin da shiga yaranta ga su za ta ci ta ƙoshi, ga wanda waya a hannunta ta shiga wannan ta ga tsaraici, ta shiga wannan ta ga grup ɗin mata masu masu ba ta shiga wannan ta ga za ka hana ta ne? al'amari ne za ka kira waya ne a yi a shirya abin da za a shirya? So kar ba mutum ka asiri kar ka rusa rayuwanka da da rayuwar gidanka ka auro mazinaciya ko kuma kai ka maida ta kai misali ka auro ta lafiyayya ta kafa kila ta sha magunguna na amarci jikin ya koma gidan jiya to ka riga kuma dama kai ta fara sani misali me kake expected za ka fara bin wasu to kai haƙuri ka zauna da bintan dai naka har Allah Ubangiji kai haƙuri a ɗan rurrufa a ɗan lallaba a ƙarasa. Na? Ni ma Allah suna da yazo ni ma su kai kama ba na suna da yazo baki na. So a nan a gare ku mata kun ga yau na yi magana na ja hankulan maza Allah ya sa yi tasiri an gane ko so a gare ki ke kar duk wasu wahalhalu ko wani matsala da gidan miji ya sa ki ko kawa ko yar uwa ta fara miki tunanin barin gidanki an gane ko kar ki tabbas tunanin ai barin gidanki ki tashi shine maslaha sai dai idan akwai barin gidan da zai zama ka alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum da yawa za ka mace za ta shiga kuncin rayuwa da shiga damuwa tana gudun kar ta tashi da bar ƴaƴanta hankali ya tashi to idan kina addu'a a kullum sai sa ba abin da ya fi kamar ka koma ga Allah idan kunci ya yawa ko koma ki ta istighfar اللهم اني استغفرك بعلمك واستنجرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر انا يا شيخو ان koya mana a akwai ta hisul muslim mun yi ba okay baki kin ga raka aji zaki idan kika shiga kunci ba sai kunci ba fa zaki ne sahabbai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da ya koya musu Qur'ani haka ya dinga biya musu istikhara nan suka ba shi muhimmanci ko kasuwa za su je aka ce za su siyayya saboda kasu je su yi sai abin da zaki nadama sai sun yi istikhara wallahi duk wanda take istikhara ba ta nadama ko menene ki sanya shi raka aji zaki an gane yayin kun san bijir guri da ake karɓan addu'o'i Allah ya karɓa addu'o'i su sujju da sauransu to yayin da kika yi tahiyya da kika wannan alama ina na wanda kika yi wannan jahannama wannan addu'a kake sallama sai ki Allahumma inni astakhiruka ya ubangiji ina neman zabe ka wa astaghfiruka da kudura a wanka kadarin ka wa as'aluka min fadlika azim kuma ina roƙon ka fara ka ne girma kun gane Allahumma inni astakhiruka bi ilmika da ilminka wa astaghfiruka da kudura da kudurar ka wa as'aluka min fadlika azim kuma ina roƙon ka fara ka ne girma Allahumma fa in kunta ta'lamu ya Allah idan har ka san anna hadal amr zamana a gidan wani kun zama na a nan gidan khairun li alkhairi na amire ni wa ma'ashi da rayuwata wa ahadi mata amire da karshen rayuwa da kusa rayuwata taqdirhu li ya ubangiji kaddara ni ci gaba da zama wa yasirhu li taqdirhu li thumma barik li kuma Allah ka sanya mu albarka a cikin zaman tawa an gane Allahumma ya ubangiji fa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ki za ki rufi ko ki maimaita ko kuma tunda ki riga kin ambata zama na a nan gidan ya isin kika ce fa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra idan kuma ka san al'amari sharrun li shari ne a gare ni wa ma'ashi da rayuwata wa mata amri da karshen al'amra na ko sauran al'amra na fasrifu anni ya Allah ka nisan tani wato da zama gidan wasrifni anhu kuma ka nisan da zama na a gidan da gare ni waqdirni ala khayra ya Allah kaddara mu mafi alkhairi tun marbini bi ya Allah kuma ka sa in yarda da shi wallahi ke ba wai zama ina ga muku wannan fa ko ne ya zama ki option biyu zuciya ki na cewa yi wannan zuciya na cewa yi wannan to ki da sahara ba ki taba yin nadama abin da zai faru in kina kai ki kaman sau uku sau biyar kina kai ni akwai kamar yadda haukan da ake ko aure ne sai a cikin ki sai kun wane miki safara boka ne wannan zai ce tab ai kake aure shi in kika aure shi arziki menene ko ko tauraron ku ba daya ba haka ne miji in yaje sai a ce wai kan kake fara kafa ce kaka aure ta za ka rufa maka gida duk an da duk wanda ba wanda yake mone sahara istikhara a sunnace manzo Allah sallallahu da ya koyar ita ce wannan ba wani wanda zaka je in kika je gurbata istikhara za a ba shi tarbiyya ce ko taba ko kuma you know ga suna suna da various ways da suke abubuwan su so istihara ku duba tana na hadisin muslim duk wani zaɓi to abin da yake cewa idan kaka shiga kuncin rayuwa Allah shi kare na zama aure kake tunanin tashi sai kin ta wani istihara idan kina yi ba kina roƙon Allah ya amki ba idan ka gane Allah ka maka ga cikin ruwan sanyi from muriya take gona hanya wani ma tana zaune saboda kuncin yawa ko sai zo ba ba duka ba zaki zai canje gashi cikin bude shiga saki wata mutum ka da kuma kila sai ya baike ta zaki kuka kamar zuciya ki zaki fita wallahi idan ba ki kika zalunce ki ba ba abu ne gaggauta nuna sakayya a nan duniya wallahi kama aure idan mace ce ta zalunci mijinta ko ta zalunci kishiya ina gaya muku kafin ta je ko ina a nan duniya sai Allah ya bayyana shi kusan da zai bayyana shi za su fita ne in ita ta zalunce shi idan maza suka dinga kutubar da ita za ta auri wannan ya ci kaniyar ta saka za ta auri wancan kishiya ta ci kaniyar ta kun gane kuma ta zama to cikin wahala za ku ganta fa a wahalace da kin kalle ta zama abin tausayi ko kuma ta zama mai yawan kasuwanni ko ta zama ko ta zama tana tana tana kawarci ko ta zama- kun gane ni na ba za ta samu peace of mind ba ba nutsuwa ba rufin asiri kun gane in da tana tsawon zani lafiyayye a gidan shi ƙarshe za ta lalace idan ita ta zalunci mijinta ko kishiya so in ba a kullum ina roƙo ina jan hankalin mu don Allah don tsarkin mulkin Allah ki yi haƙuri gara a zalunce ki a kullum gara a zalunce ki da ke ki zalunta kake yadda ki zalunci ƴan uwanki ko ƴaƴan mijinki ko mijinki wallahi tun daga nan duniya za ki gani haka idan shi ne ya zalunce ki kuma kika yi wannan istihara Allah ya miki canji Allah ya sa ya sake ki wallahi sai kin samu miji mai goyon ki mai rungume ki da kin dawo da kin nan abin da da ki san shi ba ko miji ka yace a Allah ya miki albarka sai kin samu miji ne miki kito kamar miki to ai eh to dan Allah ka ku yadda ku ku cuci abokin zama an gane ko idan Allah ya riga ya miki zahir za ki ci kuka za ki bakin ciki ki ga ki za ki tashi ki bar gidanki ki almajiyanki na farko to sai kin je inda kika je sai ki ce sai ki ci sujudu shukur kullum amma sai ki yi safara kar ku yi wasa da yi safara to abin da yake cewa idan kika tashi da karfin ki yake da ba yi safara ba wallahi sai ka sake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta ce miji ke sake ta to wannan abin da kika yi rashin biye da kika manzo Allah kin da gaggawa kuwa zai sake ki ko sorry ki sorry sorry ki sorry za ki je du- du- duk da aka daga ki sama ne ta maka ki da kasa ki ja ki din shi wallahi sai ka sake ni dan kutumar kaza kaza kaza kuma dai yawanci akan kishi ne muslim to wallahi sunan ki so ki tashi ki bar ita dai uwar miji ba za su rike miki yaya ba tarbiyyar yayan ki fa nake ne fa ba ne miki tarbiyyar yaya kaman ki duniya kaf kanwar ki ko yake za ta iya rike miki yayan ki tarbiyyar ki kaman ki ba mahaifiyar ki ma ta haife ki ba za ta iya miki tarbiyya dan yawanci za ki ga akwai shagwabartarwa ita ta haife ki amma za ta shagwaba su kun gane shi na ko a zo a yi haƙuri a zauna a gidan mazaje ba shi da mafita kamar taki cikin dare muna tare ba shi da mafita ba shi da magani kamar ki zamanto abida sajida qari'a wato na alqur'ani za ki ki zamanto mai yawa azkar kake ga mu wani damuwa kullum na ga muku ba mai ruwa kan miki damuwa wallahi sai ubangiji duk wanda za ki gaya wa ba tana so da abokiya aminiya da ke da ita your secret will be exposed ke kina ganin kin ba da sirri sirri ƙarya ne kin tallafa shi uwa ce kaɗai za ki iya dannewa to ita ma kin sa ta a cikin damuwa ke da ita ma ko in abin ya jama da da ya yi mata yawa za ki kira yadda ba wance ce take cikin hali kaza kin ji kin ji kin ji kun zama ku nawa da ke ne matsalar da uwar to ga ina ta shiga to sunan ki kawai innan nan ba dole za ta bar wannan sirri ba an gane so dan Allah mu haƙura mu zauna ni mu ƴaƴan mu tarbiyya mu tarbiyya ce su sai dan Allah da ma ya nufa kuma tashin ki ya fi zama alkhairi to Allah kuma ba zai bar ki lalace ƴaƴan ma ba za su lalace ba an gane idan Allah ya taimake ki ma za ki iya rike ƴaƴan ki bayan kun rabu wani namijin ba abin da ya dame shi sai ki ja ƴaƴan ki in Allah ya kaddara ku rabu ki ja ƴaƴanki ki rike su tarbiyyatar da su kuma Allah ba zai hana ki yadda zaki ba kake damu da ko yana baki ko baya baki kan ka baki ne an gane ba dai kin zalunce ki ba to Allah zai ko kafin ki sami jiki ki ja su in da har shi mai dole ki ba su yanzu a zamanin kina tare da ƴaƴan kina musu tarbiyya ma ya ka kare jama'a ƴaƴan kina gaban kina musu tarbiyya yaya rayuwa take balle kin bar su a duniya kike za ta zuba za ta zuba miki su this is impossible so ki yi haƙuri an gane ko saboda a rayuwar nan samun natsuwa da kyakkyawan zamantakewa wato in ji muna son mu samu maslaha ko to dole ne ya kasance a kai namiji wato dole ya kamata ka yi amfani da wasu hikimomi ko a ce hikimomi wajen magance matsalar tsakaninka da matanka ko tsakaninka da matanka sannan dole ne ka yi ƙoƙarin karanta matarka psychology da psychologically me ya kike so me in ka yi ko kuma duka dai ka karance ɗabi'unta don ka samu yadda za ka iya sarrafa ta son ranka kuma sarrafa nan ina musu magana har a da adarun da suke kuka idan ka gane ta mace ce da take son pension tana son shagwabawa sai ka rika shagwabatar ɗan kitse ba ta anan in ka dawo ɗan rungume ta ɗan zama ta tsaraba wallahi wannan da zai tafi gidan ba zai hana ta baje maka kanta inda kake so ta baje maka nan ba da kake koke koken cewa ba ta baje ba sannan ka ka ina ga mafi tarin zan bada masu sabbin aure ba ma da sabbin aure ba mazaje da yawa wata ma wani ma har ƴaƴan sun yi aure wallahi bai da ilimin sanin hakkokin iyalin shi kawai auren ne dan iyayen shi sun mishi auren wani ma wani ma ba ma ce biya kuɗin sadaki ko ya kayan ba so ba zai daraja ma mace ba da yawa ba sa ganin darajar iya mace a cewa ai uba ne ya miki aure ya sa shi a gandu sai sa ke taka mata son rasu to kin ga nan ma ba islamiyya balle ka san a ai kaza ne addini ya ce kaza ne za ka yi mata kaza ne ka nisanta so shawara a nan mazaje suke haƙuri su koma islamiyoyi ko ba islamiyya ba irin irin madarasa ne ake shi karatu da ake bikin maghrib and isha'i from time to time na san sun irin su malam suna yi ma maza irin nasihohi irin wannan sai abu na gaba ka zama mai tausayi da laushin hali da kyautatawa ga iyalinka mace ɗaya ce ko mace biyu idan har kai haka insha Allah za ka same ta mai zube maka dukkan alkhairanta sannan ka ɗauki matarka ka ka ɗauki matarka kamar baiwa aka kawo maka ka ɗauki matarka tamkar wata ƙanwar kace ƙawar kace abokiyar wasarka kar ka ɗauke ta kamar ka maida ka maida kanka da ka zo kamar ga zaki ya shigo gida da yawa haka ne idan ya sallama ko an ji mashin din shi sai ka ga mata ba sai kuma a nan su kai kai baban ku ya dawo kai a ji wannan kai ga zaki ya ya danno wannan wannan manzon sallallahu alaihi wasallam shiga gidanki da da murmushi ne so ka sufaci da irin wannan siffa sannan ka dage wajen wannan ciyarwa duk majalimin da yake sauke nauyi da ciyarwa da kula da dukkan nauye-nauyensa wallahi Allah ba zai taɓa barin ta cikin talauci ba hikima ko waye da kuke gani kuna ma Allah idan na bayar ko nace fa na kaza zai kare to kuma ba za ka taɓa samu ba wannan ba dabara ba ce kana da kuɗin da za ka siyo kaji ba za ka siyo ma ko kifi ba Allah ba zai barka ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ta yi li yuti zu sa'ati zu sa'ati min sa'ati yace wato sai sai mawadaci wanda Allah ya wadatar da shi an kun gane ya ciyar daga wadatarsa daga abin da Allah ya basa waman waman qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya ce wanda kuma Allah ya wato ya kuntata masa daga arzikin Allah bai mishi wadata ba sosai to ya ciyar daga abin da Allah ya baki to kai kaka kima kiki kaki kaka tunanin Allah shi ba Allah ya baka shi ya baka ya san ya baka da yawan ne to kuka wadatar ka bai da Allah ya baka ya wadata ka haka idan ya maka dan kankani ne to kar kuma kai gudun ai idan ka saki zai kare la ka saki the little you have give it Allah will increase zai Allah zai ƙara ninka maka saboda Allah subhanahu wataala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha yace Allah baya taba ka kallafawa ba Allah baya dora ma bawansa abin da ya karfi shi an gane ko kuma idan har kai hakan Allah subhanahu wataala ya ce sai da Allahu ba'da usri yusra insha Allah da sannu da sannu Allah zai mai da tsananin ya zama sauki idan ya zama to Allah ya kunta da samun ka ka zama mai sakewa ne kulawa da iyali to insha Allah Allah zai kawo maka buɗe sauƙaƙa maka rayuwa an gane ko so a kullum bura mun saba jan hankalinku a kullum nakan ce mace ta zamanto mai haƙuri alright mai haƙuri ki zamanto mai juriya wanda na faɗi a baya ɗazu wallahi ba wai ina goyon baya na san wace ce mace mace mai laushi ce mai haƙuri ce mai juriya ce mai kau da kai ne to maza ku kiyaye kar ku rika tura mu bango da yawa ku kuke sa mace ta tubure idan yau ka zage ta za ta shiru gobe ka ce yar kaza kaza kaza ban ban ce yanzu na ba na ce ki wanke min ta yi shiru jibi in ka ce yar kaza za ta ce wala ba dai ni ba sai da yawa a to kai ka sani to jibi ko idan ka kara ta ce ba dai ni ba sai wa sai sirce sai wannan me me me me me me sana'an kazan nan ko ba gane ba kun gane ya kama mata zubajin kulli ya zabi kira iyayen ce zaga kulli ya kira iyayen ce zaga zuciya ba ba ba ta da tsoka ai ba ta da kashi zuciya lallaba tsoka ce ko an gane sai da ki zaman to mai hakuri juriya ki kiyaye wajen kulawa da da ƴaƴanki ki ba su tarbiyya na musulunci islamiyya kar ku rika barin su yawo yanzu an je hutu kar ku ingeji nasu a islamiyya da gurin sana'a kar ku ba su room na yawo ciyacen banza an gane ko saboda Allah zai tambaye ki saboda Allah a mazan su sun ya ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha ya ce ita uwa ko mata ko mace ita ne kiwo ce a gidan mijinta komai kida kan mijin da ƴaƴan da dukkan kajin tsakar gida wa masulatan an ra'iyati an an ra'iyati an ra'iyati kuma kuma Allah zai tambaye ki akan wannan kiwon ƴaƴan naki da dabbobi da abu da Allah ya dora miki an gane to anan nake tambaya ba san da ko akwai tambaya idan babu tambaya akwai tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka maza yau sai ki hakuri gidansu maka jira yau mu dan canza akala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh